والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ba yau 23 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da sha uku kuma ga watan watan takwas watan miladiya 2002 ai da 20 daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ko risala mai albarka wadda take magana akan hasken takawa da kuma dufai na sabo saboda haka Allah ka tsare mu da waɗannan dufai jiya mun yi namba ta sha takwas wanda ita ce ta ɗauki duka kusan lokuta da bayanan da muka ɗanya ciki ina da abin da ya rage jiya ban faɗi ba shine wajen da muka yi maganar mahimmancin karatun ayoyi guda ashirin din nan ko da muka karanta cikin alwabil sayyib wanda aka ce aya uku a cikin suratu al-araf daga inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh aya ta 40 da 54 zuwa ta 57 sai kuma cikin suratu safat wanda aka ce karanta aya ta ɗaya zuwa aya ta goma wannan shi abu a fili ne wasu afaki saffa zuwa wancan aya goma sai suratu rahman aya ta talatin da uku zuwa ta talatin da biyar shi ma wannan a fili yake ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati fanfuzu an an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zuwa da aya biyu karanta wannan sai kuma suratul hashri su kuma aya ta 21 zuwa ta 24 ta karshe daga law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin har zuwa karshen sura waɗannan mu yi magana kan mahimmancin karanta su da safe da karanta su da abun nan da yamma idan mutum ya karanta wannan a can wani wurin da muka yi magana waɗannan ne aka ce wani yana karanta wani wurin kuma aka ce wani ya zo zai wuce su biyu sai suka ji shaidanu su biyu suna hira wani gashi can yana kwance sai ɗaya ya ce ma ɗaya zo mu je mu ɓata mai ayyukansa ɗayan ya matsa zai tafi ya dawo ya ce ina ba zan iya ba shi ma ɗayan ya ce to shi bari ya je shi ma ya je ya dawo ya ce ba zai iya ba da ya dawo sai ya ce abin da ya sa saboda ya kwanta ya karanta wasu ayoyi waɗanda baya yiwuwa mutum ya karanta su shirnan shaidan ya kusance shi shaidan na jin tsoron shi ma a wannan lokacin asali ma tsoro ke bi kada ma ya tada ka ka zama mai matsala haka in kana bacci gare kai baccin da ya tada ka shine ya ce wani ayoyi ne aka jira shi gudun da mutumin na son ya sani ya jira mai baccin ya tashi ya tambaye shi menene ka karanta kafin ka kwanta ya ce duk lokacin da zai kwanta zai karanta waɗannan ayoyi lau anzalna hada alquran ala jabalin ila akhiri alayat ina fata an gane wannan shine wanda bamu faɗi ba jiya to kuma wasu ka ce a wannan din a shiga waɗannan lambobin sai kuma hada da ayatul kursi wallahu ta'ala alam waɗannan da dai ana nuna wa mutum lallai babu wata kariya da zai samu daga shaidan sai in ya hada shi da mahalicin shi kenan tun ya yi kokari ko da yaushe ya hada shaidan da mahalicinsa to shine zai samu mafita in ba haka ba fadan babba ne fada tsakanin dan adam da shaidan fada ne babba ran nan da nake magana nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake neman tsari da wasu abubuwa yace allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharqi wal haraki sai ya ce wa an ya takhabbata ni shaytanu inda al-maut wannan shine muhallin shahi an ya takhabbata ni shaytanu inda al-maut sannan wa an amuta ala ghairi sabilika mudbiran ala wato wa an amuta wa an sabilika mudbiran yana tsoron ya mutu yana bada baya daga hanya Allah tabaraka wa ta'ala sannan wa an amuta ladigan waɗannan kusan abubuwa ne wanda annabi ke neman tsari da gare su to amma ka duba annabi da kanshi yana cewa wa an ya takhabbata ni shaytan inda al ina tsoron kada shaytan ya mamaye ni ya dugun zumani a lokacin mutuwa idan shaytan ya dugun zuma mutum a lokacin mutuwa zai wahala gaske mutum ya samu ya cika da kalmar shahada in ba ya sa'a ba zai ko cewa aka yi tare ba zai yi ba kaga abu ya lalace kuma in ba ku manta ba lokacin da muka karanta wancan littafin namu a rihla ya masu zan littafin nan mara abokan rihla ila dar al-akhira ke hana ne shi wancan rihlatul khulud ne ko rihlatul khulud ila shi ma dar al-akhira ko to wancan rihlatul khulud din to a cikinsa sai da malamin ya kawo irin aran gaman da ake yi da shedan a lokacin da mutum zai mutu ita tafi kowace tsanani domin lokacin shedan yana fada da mutum ne fadan ko a rayu ko kada a rayu domin shi gani yake yi daga wannan fadan kun gama fada in ka sulle mai daga nan ka riga ka sulle masa har abada ba da rabo a kanka to saboda haka ranan sai ya shiryo da shi da abokan abin nan aikinsa yaransa kuma in ba ku manta ba lokacin da muka karanta wancan littafin ma'arakatu shaitan ma bani insan har sai da na baku labarin wani bawan Allah da yake shi balarabe ne an kai bugun littafin sai ya ga sunan littafin ma'arakatu shaitan ma bani insan sai ce la haula wala quwwata illa wallahi inna hadhihi la ma'araka darusa jiddan jiddan yace fada ne mai bala'in masifa duk yakin da kake kallo yaki tsakanin dan adam da shaitan ya kowane yaki ne to abin da nake so mu lura ya jama'a ku kalli a lokacin da kake raye shedan ba oga kwata-kwatan ne yake zuwa yana ribatan mutum ba ba ogan ne yake zuwa ya sa mutum duk laifukan nan da ake yi ba oga kwata-kwata ba ne yake zuwa shi oga yana can fada shi yana zaune illa kawai yana naɗo ma'aikata su zo su yi aiki su koma su yi masa report ya ba su sakamako cewa ya ji daɗi ya ta murna cewa sun halakar da mutane to lokacin da kake lafiya lau yaran na zuwa na batar da mutum su dugunzuma mutum ya shiga cikin wani abin da ma ba zai ma gane ba amma yin duniyan nan ya ma fahimta bai gane ba sadda yake lafiya lau kuma yaran ne suka yi wannan aikin to yaya kake gani ranan da kuma mutuwa za a yi ga ka da rauni na rashin lafiya ga ka da rauni na wahala da kaza kaza watakila ma ga tunanin abubuwa ya dame ka ka ji alaman mutuwa yanzu ka fara tunani ana ma bin ka bashi dan duk mai hankali ba wai abin da zai bari baya ya kamata ya damai ba in zai mutu abin da zai tarar gaba ya kamata ya damai in ka mutu ana bin ka bashi kana tunanin wannan kana tunanin kaza kana tunanin kaza to shi dan nan ya zo kuma shi ya tuhume ya zo ya dame ka ya zo da shi da to yanzu sai ogan ya zo yanzu ne ogan zai zo da shi da yaran shi can ya turo yaran kana lafiya lau sun ribace ka yaya ranar da mutum bai da lafiya ga matsaloli sun yawa kuma oga kwata-kwata ya zo da shi da sauran yara illa man rahimahullahu ta'ala sau da haka shi yasa wanda shi ya yi sa'a a wannan lokacin ba za a bace faɗa da shekar din nan ba dan faɗan ya fi sa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya turo da mala'ikun rahama shi malakul mautu da zai zo ɗaukar ran kafin ya zo sai ya turo da mala'ikun rahama waɗanda suke aiki tare na alaman wannan bawa ko wannan baiwa ta kirki ce sai a sa su zagaye gidan gaba ɗaya ko ta ina wannan shekanun ba za su samu damar isowa wurin shi wanda ke jiya ko wanda yake kwance ba don haka sai a ga lokacin shi yana ta murmushi ko kuna damuwa shi ko yana murmushi mun karanta duka waɗannan illa maimaitawa ne kawai saboda haka su waɗannan mala'ikun ba su bane shekanun nan su shigo domin shekanun na tsoron su sau da su sai su tattare su tattare har a an shirin mutum cikin lami lafiya lau su ɗauka su tafi amma wanda bai sa'a ba to ba ruwan mala'iku da shi su ma mala'ikun din za su sauko na azaba za su sauko ba wanda zai gan su ya ji daɗi ba ballantana ma har a tare shi da shi ɗan ya ɗan fito sau da haka dole ne mai ta neman kariya mai ta yi iya rayuwarmu mai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu mu yi kyakkyawan ƙarshe mai husnul khatima نسأل الله حسنها بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه to yanzu mu shiga namba sai namba ta sha tara a tasa ashara albushra fil hayati duniya wa fil akhirah wanda Allah ya azurta shi da taqwa muna roƙon Allah ya sa mu ciki to za a yi ma mutum bishara yana raye da kuma lokacin an je lahira ma duka za a yi masa bishara kai ne kake mana rashin jiko kashe ka bubuye ka wannan albushra ya lishkun albushra fil hayati duniya wa fil akhirah za a yi masa bishara a yi masa tashi ka da wannan wannan kuma can ka wannan sai wani abu bishara za a yi masa fil hayati duniya wa fil akhira a rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira za a yi masa bishara a ce masa to gashi nan komi lafiya lau qala Allah azza wa jalla Allah mai buwaya da daukaka yana cewa ala ku saurara inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lallai waɗanda suke majibinta Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jibince su suka zama waliyan Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro gare su khawfu tsoro na nan gaba inda za a huznu tsoro na inda aka baro waɗanda suka zama auliya'ullahi su ba su da tsoro na bakin ciki inda za su bari ba su da tsoro na damuwa na inda za su shine khaufu khaufu tsoro ne na mustaqbal inda mutum zai fuskanta huznu na baya ne tunanin yanzu inda suka baro su to duk ba wannan ko ɗaya babu amma fa suna da sifa shi yasa cikin wancan littafin namu sharh furqan na abun nan al furqan bayna awliya bayna awliya ash-shaytan awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ko to shi a ciki sai da yace saboda haka awliya ullahi suna da sifa wadda da an gansu za a gane su ba wai mutum ne shi da kai shi zai zo ce shi waliyi bane ko kuma har ma ya wuce waliyi shi ya ce shi Allah ne ya fara ba kan shi na Allah wannan mummuna abun nan ne yanzu jiya da naga wani abun nan da wani ya zo yana ma wasu abun nan ba ni na mance ni zaune ina jin zai iya tuna abun da yake su rika cewa ina abun nan ina wannan wayan ba mai fadi zamu iya taba ta ba mu ta mu taba ku ga abun da ya ce aka ce su yi waɗannan sai za ka juya shi
kamar yadda shugaba malam namu ya yake umarta a karanta wannan abun to idan ana karanta sai a karba kuma wanda ke da alwala kada shi karanta bayan su kamar da bayani mata duk wanda ka bukata haihuwa kana ta karanta wanda ka wuce haihuwa tana ita karanta bismillahir rahmanir rahim ya kalta mu zangani ya kalta mu zangani ya kalta mu zangani
ya karta musa ko gutta musan gani ne ina a cikin ya musan gani ne ya san gani ko kada ku ata lokaci za a yi ta faɗi wannan sai an gama faɗi a yi adda kawai an gama faɗi an gama adda an gama komi to ku duba yanzu irin wannan wannan irin halaka mutane a dora sa kan wani abu su dauka su yi wanda ba Allah ba ambatan Allah Allah bai san abin nan ba dora su in ka tsaya ba ka saurari abu sai ka rasa ya karta ya karta mu zangali ko ya karta mu to to mun san ko dai wani to wai to na yau wato to to sai sai sai sai wannan ai sai wannan ai sai wannan a gama sannan wanda ya bada wannan ya ce shi ma an so waye wali ne shi ya an so ne ya zo ya ba mutane ya ce su mun ta halhamaka saboda haka su waɗanda suke wali alladhina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma ya kasance suna jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba sa kage su kagaro wani abu bai- wanda Allah bai ce a yi ba an- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba su ce a riƙa yi a matsayin kuma ibada ce in an ya samu lada da shiru suka yi suka ce kawai shirmen su ne kaga dama ba ba ruwanka da shirme to amma a ɗauko wani abu komin kyan shi a ƙaƙara a ce wannan abu addini ne Allah ne ya ce a yi bayan ko babu shi a cikin alkur'ani manzon Allah ba shi ya koyar da shi ba sannan a ce a yi shi a matsayin ibada in an yi za a samu lada wannan shine muntahal hauka to da aka kuskure ne babba lahumul bushra fil hayati dunya waɗannan za a yi masu bishara ana yi masu bishara a wannan rayuwa ta nan duniya tun daga nan ana gaya masu wa fil akhirati sannan kuma a lahira ma ana yi masu cewa kada su ji tsoro ba tsoro gaba ba tsoro baya la tabdila li kalimatillah kuma babu mai canza kalma Allah idan Allah ya riga ya faɗi abu wannan abun tabbas haka yake babu magana a canza a ce an fasa ko a musanya zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma wanda Allah ya azurta shi da wannan ya samu babban rabo to ga fas ammal bushra fi dunya busharar da za a yi masu a nan duniya fa hiya sana'ul hasan shine yabo mai kyau mutumin kirki wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala tun a nan duniya duk inda yayi zaka ji mutane na yabo hasili ma har so suke su ganshi in ba su ganshi ba ma mutum ya rika jin yana damuwa ya tsaya ya jira ya tsaya ya kalla so yake kawai ya ganshi saboda akwai alaman kirki tare da shi wal mawadda da kauna mutane za su ji suna son shi bi qulubil mu'minina ka gani Allah zai sanya yabo mai kyau da kauna a zukatan mu'mini mutum kuwa idan ya ga cewa duk inda yayi yanzu jama'a ba su kauna shi mu'minai ba su son shi zage shi suke ko ina to gaskiyan magana ya koma ya tambayi kanshi idan yana da hankali ƙari na biyu warru'ya as-salihah sannan kuma zai rika yin mafarki na kirki mai kyau kullun sai rika yin mafarki masu kyau gashi nan kaza an daga shi cikin haske gashi nan cikin kaza har mafarkin da kullum in ya tashi sai ya burge shi zai tashi yana murna cewa lalle yayi mafarki mai daɗi yayi mafarki mai ban sha'awa kun ga ka wanda ba haka ba ya sabani kenan sai dai ya rika mafarki wani zaki ya biyo shi ko kuma ma gashi nan ma za sa wuta kwata kwata ma karshen ta kenan wa ma yarahu al-abdu min lutfillahi bihi da kuma abin da zai gani bawa zai gani min lutufin bihi zai rika ganin abubuwa komai Allah na tausasa masa da abin da ya kama bi ya bi cikin sauki ya samu wanda ya damai kuma ya bi cikin sauki ya ture shi na san an gane bi ma'ana idan nema yake yi cikin sauki sai ya samu idan abin damun shi kuma cikin sauki sai ya ture shi sai mai maganin sa ina fata an gane wa taysiruhu li ahsani al-a'mal ku ji fa wannan sune sifofin da haka mutum ya ce wai shi bai gane ba ko bai gane ma me yasa yake kaza ba da ƙarya ne dama ilimi amfaninsa farko ilmun nafsi ka san kanka ka san ko kai wane ne shine farko in ka gano wannan zaka iya gane abubuwa amma jahilcin da yafi kowane jahilci shine jahilci mutum ya shi kanshi ya jahilci kansa sannan kuma ya zama murakkabi la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma ma bai ma san bai sanin ba ba baka sani ba ka ma gane baka sani ba wannan rahama ce amma mutum yana cikin duhu dulum kuma bai ma gane yana cikin duhun ba shine muntahar musiba la yadri wa la yadri annahu la yadri hadha jahilun murakkab hadha Allahu ajarara ya fito ko saboda haka wannan in kuka kirga abu nawa farko fahiyar sana'ul hasan ko daya za a samu wannan wal mawadda fi qulubil mu'minina shine biyu war ru'ya salihah da mafarki da zai rika yi na kirki ina fata an gane wannan maya nan cikin sahihi muslim an yi magana kan wannan akan fi kitabin ru'ya da aka yi magana sannan kuma wa ma yarahu al-abdu min lutfillahi bihi da abin da bawa zai rika gani na Allah na tausasa masa wajen samun abin da yake nema ko samun kariya ga abin da bai so nawa kenan uku ko ko hudu hudu ko sannan ba haka nan me wa taysiru ai wa taysirihi li ahsani al-a'mal sannan kuma Allah ya rika sauƙaƙe mai yanayin ayyuka waɗanda suka fi kyau kullum ya rika yin ayyuka tsere ake da shi wajen ayyukan alkhairi to amma wanda ya kai ga hamma alkhairin gaba ɗaya shi ma ya yanke ma ya daina kwata-kwata wal akhlaq sannan kuma da halaye ɗabi'unsa za su zama ɗabi'u masu kyau ko da da can babu yanzu za a koma ɗabi'unsa su koma suna ƙara kyau yana yin ayyuka duk inda za ka gan shi yanzu ba ka ganin shi wurin lalacewa wurin zaman banza wurin hirar banza wurin wasan banza duk ya bari ya fito sannan me wa sarfihi an masawil akhlaqi sannan kuma Allah ya kare shi daga duk wasu miyagun halaye ba a samun shi a wurin duk wani abu na asha muke ce mishi da Hausa ko ba a ganin shi a wurin zaka ga ya kiyaye su wurin asha ba a ganin shi a wurin abu nawa abu bakwai ko duka waɗannan zaka gan su alaman ya wannan hadihi hiya al-bushra fi dunya ya jama'a to auna mu auna kanmu mu kada ma mu rika neman wani mu mu auna da kanmu mu gani a samu wannan din as-sana'ul hasan duk inda ka shiga mutane na yabanka almawaddatu fi qulubihim sannan soyayya su ji ko ina suna son ka wa ru'ya salihah kyakkyawan mafarki kai tai wa ma yarahu al-abd min lutfillahi bihi Allah ya rika tausasa ma komai ba wani tsanani a rayuwa komai lafiya wa taysirihi li ahsani al-a'mal sannan a sauƙaƙa wa mutum mafi kyawun ayyuka zai rika yi koyaushe kudin kyawa wal akhlaq da halaye na ɗabi'u baya halaye marasa kyau wa sarfihi an masawi al-akhlaq sannan kuma Allah zai tare shi daga duk wasu halaye waɗanda ba su da kyau ina fata an gane wa ana bi zarrin radiyallahu anhu qal qila li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an samo hadisi daga abi zarrin radiyallahu anhu yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana aka ce ara'aita ar-rajul ya'malu al-amala min al-khairi ayahmaduhu an-nasu alaihi me za ka ce shine ara'ai kamar me kake gani me za ka ce game da mutumin da yakan aikata ayyukan alkhairi yahmaduhu nasu alaihi sai ka ji mutane na ta yabo shi ba yayi dan mutane su ma gani ba bai ma sani ba wani wurin ya je yayi shi a wani wuri boye sai ga ana girmama shi ana Allah ƙara budi ai mun da muna ba kai ne kai shi bai yi dan mutane amma Allah ya dauko abun ya zo ya ga ya sadar da mutane cewa wani shine yi qala tilka adilu bushra almu'min yace wannan shine bisharan mumini ta nan kusa ta nan duniya kafin aje ta lahira ita ce bisharan mumini ta gaugawa wanda za ta fara zo masa tun kafin aje lahira alama ce ta an sha aikin sa kafin aje lahira tun yanzu ya fito to amma yau a ce mutum ya waye gari duk inda yayi al'umma tsine mai take kuma sannan shi yace yana yin daidai kai قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء ما لم يسنت معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير wannan bishara da aka yi wadda aka gaggauta mai da ita da alkhairi wadda ya ji ta nan wa hiya dalilun ala ridallahi ta'ala an alama ce ta cewa Allah ya yarda da shi ina fata kun gane yadda ya mutanen nan ke ta cewa shi bawan mutumin kirki ne wannan ya ce an masa kaza na kirki wannan ya ce an masa kaza na kirki wannan ya ce an masa kaza na kirki alama ce ta wurin Allah ya yarda da shi wa mahabbatuhu lahu alama ce ta Allah na son wannan bawa dan haka tunda yana son shi ya sanar da Jibril yana son shi saboda haka Jibril ya sanar ma sauran mala'iku su kuma sauran mala'iku an ɗauko sako daga nan an sanar da shi ga al'umman duniya cewa Allah na son wannan bawa dama sai aka ce karshe fa ya ja'alu lahu al-qabul sai ya sanya masa karbuwa wurin al'umma gaba daya idan ko Allah ya fushi da bawa sai ya ce bai son shi ya sanar da Jibril ya ce bai son wannan bawa Jibril ma ya sanar da sauran mala'iku Allah bai son wannan bawan kuma ku ji shi sai kuma a dauko kiyayya a sanar da mutanen duniya kuma ku ji wannan mutum mugu ne dan haka ku ji shi kuma da aka daga nan jama'a sai a sa masa karahiyya ko ina ya shiga mutane kyamar shi suke yi in ma ba su fara jifa ba in kuwa bai kai tsanani su kwakwala mai fiyo wata da kwai ko shi ne suka ce jifan wulakanci ko a je kwai da fiyo ko da yalo fiyo wata da kwai su cancan abinda suke mutane kenan in suna so su wulakanta mutum sai a kwakwala mai jifa da kwai ya fasa mai kwai a fuska to su can haka suka ce to in aka yi mutum haka nan alama ce ta wurin Allah ba ba a san shi a wannan kenan fa yuhabbibuhu ila al-khalqi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya son shi ga mutane hadha kulluhu idha hamadahu an-nasu min ghairi ta'arrudin minhu li hamdihi wannan fa duka idan ya kasance mutane na gode masa ma ba shi yace su gode masa ba ai bai bukata yace su gode yayi daidai din ya gani bai da bukata sai an ce su gode saboda haka za ku ga bayan Allah ko ana cewa su ba su abin nan ba ba su bar duniya ba face sai sun bar wani abu wanda ba za a manta da su ba. ku dubi Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi ana koke koka da shi amma duk da haka Hajjaj ya san darajar wanda ya yi masa alkhairi ina fata an gane mun taba magana wata rana aka ce an je yaki aka nada wani wani bawan Allah ya taba kallon fuskar Hajjaj ya ce ni kau ina son ka na son ka saboda Allah Hajjaj bai manta maganar nan ba aka tafi yaki aka sa wancan da ya ce yana son Hajjaj shine kwamandan yaki aka tafi kun san kuma Hajjaj mayaki ne bai ma'anar kalima aka je aka yi yaki aka yi fata-fata da waɗannan mutane aka kakkashe su ma aka kama wasu cikin waɗanda aka kama bayan an kama su ya ce a yanke masu kunci duk a kashe su a masu a yanke masu hannun dama da kafa hagu a masu yanka irin nan da ake ma abin nan ba haka kawo kan wannan bawan Allah Hajjaj da ya kalle shi ya tuna ya ce ka wannan na yi mai afuwa saboda ya taɓa cewa yana sona ku ji ba ya taɓa cewa yana sona saboda haka bai kamata in kashe wanda ya taɓa cewa yana sona ba sai ya ce a sakai ko ba komai ma shi ya zai ba da labari mutumin nan ya koma aka ce ga yadda aka yi ya ba da labari ya ce ga yadda aka yi sai aka ce ai ba za a daina faɗa da hajjaj ba ƙara shirya runduna a koma kuma ka jagorance ta ya ce yana neman ai mai afuwa shi ba zai iya cutar da wanda ya shiga hannunsa shi ma ya tuna da alkhairin sai kyale shi kuma shi ya kasa tuna da alkhairin da ya mai kara zuwa ya kai ba zai iya ba ya ce hasali ma ni ya fi man sauki in an matsa sai an je yakin nan ni a kashe ni a nan da in je ya kara kama ni a hannu ya tuna da ya taɓa man alkhairi ya yi man afuwa ni kuma ban tuna da alkhairin da ya man ba kun dan gane sau aka yace sai dai a masa afuwa ko a masa afuwa a cire shi daga jagorancin yakin nan ko kuma in ba za a masa afuwa ba a kashe shi a matsayin ya saba doka ya kibi umarni amma gare a mai haka da ya koma hannun hajjaj hajjaj ya ƙara ganin shi bayan ya mai alkhairi shi kuma ya dawo cikin masu munana masa kuna ganewa ya jama'a menene alaman wannan alama ce ta in ba wafa ba ba yadda za a yi mutum ya haka wanda bai da wafa shi ke manta da alkhairi kuɗi ba har dabba tana tana alkhairi ina da fata an gane wani abun za ka kamar an yi wasan kwaikwayo amma yana nuna ma wani abu akwai wani bidiyo da na taba gani wata rana kare ne fa a cikin gida ana kiyan shi yan gidan suna kiyan shi karen nan ana kiyan shi karen nan malan ran nan ba sai ya ga yarinya tan tana wasa da wani dan abun wasan ta kamar yan bebi haka sai abun nan ya sulle ya fada ruwa kuma ruwan nan da yawa da zurfi yarinyar nan ko ta tafi ba wayo tabal tabal ta tafi za ta je ta shiga ta dauko ebebinta karen nan ya hango ta in ta shiga ruwan nan magana ta kare karen nan ya rugo da gudu ya je ya kama mata sket ya jawo ta ya hana ta zuwa wurin ruwan nan tana in tana kokarin ta je ya tunjuma cikin ruwan shi ya dauko mata abin da zai sa ta je cikin ruwan ya dauko ya mika mata shiga nan ta tashi ta koma bata shiga ruwan ba me ya tuna abun alkhairin iyayenta ita yarinyar ta san wani abu ta mai wani abu dabba ma tana tana alkhairi to ya dan adam zai zama haka ya dan adam zai zama shi daban so da dole ne mutum yana na in dai akwai takwa to ba zai yi mutum ya makance ya zama baya kallon alkhairi ba wanda ya ma alkhairi ka ci bashinsa abubakar radiyallahu anhu an zo lokacin da ya taɓa ma wani alkhairi a jahiliya aka zo za a yi haƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jinjina masa habbai ya nuna masu muhimmancin yakin da za a yi saboda kada su bada su ji tsoro su tsage su abin nan ba kazinin nan ya tashi ya ce kada ka rubi kanka waɗannan kwashe-kwashen da kayo ana fara faɗa za su ruga ya gaya wa manzon Allah abubakar ya ji haushin wannan magana ya ce ka ci kazan kazan uwarka da ta haife ka mai mamaza mai kaciya ya zazzagai muni irin larabawa ya mai zagi na ƙarshe a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan da ya tashi ya tashi alamar zai rama zagi sai ce kai sa dan gidan Abu Kuhafa ne ya zage ni ya ce abin da ya sa ba zan rama zagi ba ka taɓa min alkhairin da kana bi na bashi ban biya ka alkhairin da ka taɓa min ba amma ba dan haka wada zan ma zagin da tarihi zai ruwaito ba a taɓa yi ma wani zagi irin wannan zagin ba amma na riga na ci bashin ka ban biya ba ka taɓa min alkhairi tun da can kai ka manta ni ban manta ba ka taɓa min alkhairi na haka bai yi wani zage ka sai koma ya zauna auna ku gani ya jama'a bisara'a auna mutumin da ya taɓa ma alkhairi ko kun samu wani abu na rashin fahimta an samu saɓani kada ka manta da alkhairin nan ya taɓa ma alkhairi kai fata Allah ya biya shi wannan alkhairin da ya ma tun da da ya ma alkhairin nan yanzu in ma faɗa ku kai shi ɗan ne ya shiga tsakani ya haɗa ai ya nuna da yana kaunar ka ina fata an gane so kada a yi abin nan ba wannan takawa ce take nuna haka kada ka rike abu ka ce kai gaba ɗaya tun da dai aka ci tuwo da kai to kowa ya ci tuwo da kai miya ya sha wannan ba a baya daga cikin akhlaq shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa babu kaman manzon Allah duniya ba taba ganin kaman manzon Allah ba tunda ku dubi abin da kafiran makka suka yi manzon Allah ku duba ba yana sallah aka ɗauko mahaifar raƙumi aka yaba masa a wuya aka zo wata rana aka rufe shi har abubakar ya zo malam za su kashe shi ma a cikin abin nan amma duk da haka nan da ya samu iko a kansu yake cewa ma zannukum anni fa'ilun bikum ni kuke tsammanin zan maku yanzu bayan wasu har sun gudu ma sun koma bayan gari saboda suna ganin yanzu manzon Allah da ya samu dama to fa zai sa a ji masu sai me kuke tsammanin zan maku yau suka ce ai kai da ba dan dan uwa ne mai daraja ne kai mai alkhairi ne kai sai ya ce masa to shi kenan la tasriba alai za mu gaya muku kamar yadda Yusuf ya ce ma ƴan uwan shi la tasriba alaikum al babu zargi gare ku yau saboda haka abun nan ne annabi duka yi musu afuwa to kaga wannan afuwa babban abu ne wanda yake abun nan ne to balle kuma ga wanda ya ma alkhairi ka ci bashi saboda haka kai bashin nan baka iya biya da kanka kai ta roƙon Allah tabaraka wata'ala cewa Allah ya biya shi wannan alkhairi da yima kada ka ce gaba za ka yi abin nan ba wannan abin da ya zo sabo shedan ne ya kawo shi ta kokari a kori shedan ne ina fata ya fito wannan fa tarbiyya ce sosai tarbiyya islamiyya ya fito da haka waɗannan su ne aka ce wa illa fa ta'arrudu mazmumun in ko ba haka ba mutum ya zama yana yin abu ne don mutanen su yabe shi dama aslan ya yi ne don a yabe shi to wannan ya zama abin zargi ba daidai ba ne mutum duk abin da zai yi kawai ya sa a rai shi yana so yi ne saboda Allah kuma mutum shi yasa ake roƙon Allah kullum Allah ya ba mu ikhlasi ikhlasin nan shine mutum ya zama yana yi ne don Allah ba dan yana yi ba ne don saboda wani faɗa ya haɗa su da mutum kada ku manta wata rana muna karatun tambihul ghafil in ba manta ba cikin littafin mun zo duk da bamu kai wurin ba anan da muke karanta amma dai a cikin littafin mun taba karanto wani bawan Allah ya zo zai wuce akan babin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar har abu guda biyu ko uku suka faru duk mun karanta su amma muna maimaita su ne saboda abin nan ba munasaba abu ɗaya na farko yana yana bakin rafi ya zo zai wuce sai ya ga an zo da wasu goruna kamar dai mu ce tuluna wanda ake koda na abin sha a ciki a wancan lokacin sai ya tambayi wanda ke kulawa ya ga ana ta kafa kafa da su sai ya tambayi mai kulawa da su ya ce wai waɗannan abin da ake kafa kafa da su menene sai ce na ruwanka malam ka ci gaba da aikin sai dai alwala ya wuce sai ya ce to da kace ma ina ruwa na yanzu shine ne ruwan ina so in san me a ciki sai ce in ka san me a ciki me za ka yi ya ce in kana so ka san abin da zan yi ga yaman menene a ciki sai ka ga abin da zan yi sai ya ce to giya ce aka yi masarki oda saboda ya yi bakin turawa tuntuni dama su haka suke in aka yi bakin yahudu shikenan su ma sai sun sa ka kayi yahudanci in baka yi sa ba bakin ko dai na dindindin ko wanda suka zo yawo kalli yanzu yadda yahudu suka mai da auren mutane fa yanzu in dai mutum yana da wadata in zai auren da ɗiyan shi ko dan shi zai aure gaba ɗaya auren tun daga farko har a gama na yahudan ta kiristoci ake yi auren kiristanci ake yi auren kiristoci ake yi a yanka kek kek din nan da giya nan akwai ɗalibanmu da ta zo ta ce ita sana'ar ta kek da ana ba ta gidan in an za a yi biki a ba ta kek ta zo ta ce ma wasu da za ta yi masu kek din ta ce to kuna da deep freezer inda in an yi za a sa a ciki saboda ni ba na amfani da abin da ake sawa na reserve saboda sai an zuba giya in ana so ya dafe suka ce a su ba su da shi amma ta masu yadda ake yin mana na da koyaushe ta ce ita ba ta yi ba ta amfani da giya yanzu ba ta sa ba ta amfani ba za ta je ta sau giya ta sa a cikin abin nan ba za ta yi ba to kaji in ana so ya sai an zuba giya sannan ya dade wannan a aikace ne ba wai maganin abin nan ba a san abin nan ta zuma mai giya ta zuba giyar a sha ita ma giyar a kurba kaɗan a ce champagne a sha ranar duka ranar buki sannan a zo a yi ta rawa a gama abin nan ba duk in an gama a zo kuma bayan wai an gama ce wai ai adda kuma Allah ya kare shaidan bayan shaidan katin gayyata aka bashi suka zo wuri to auna duka to haka yahudu suke in sun zo sai sun damalmala mutane a koma abi ɗabi'a su gaba ɗaya a koma ita ce wayewa a yi buki kowane iri a sa abubuwa kai har yanzu fa nan nan aka yi magana cewa yanzu ma 'yan mata in za su yi buki subscribing suke yi ya ce subscription cewa ba za su yi sallah ba ta sati daya to yanzu har an ci gaba ma na wata ɗaya suke subscribing sai su subscription na wata ɗaya ba sallah saboda kwalliyar da suke kada su rika asara suna yi suna wankewa suna yi suna wankewa ta haka in an yi za a yi wata ɗaya ba sallah sai an gama buki saboda haka abun nan ne to yahudu haka suke wannan da suka zo za su zo bakunta to zo la neman masu abin sha aka gaya masa ka ce giya ce sai ce ya ce to an gaya ma me za ka yi sai ya ce mi koman karfen can ka ga abin da zan yi ya ɗauko karfe ya bashi saboda yana ganin ba zai komi ba shi ko samu tulunan ne dinga rafka masa karfe yana gurin masu giya na zubewa cikin rafi sai ta huda mutane suka taru suna ta ihu ihun da suke nan kala biyu ne akwai masu ihun jin daɗi an yi abin kirki akwai masu ihun yau za a ga yadda za a yi babalar hawa wala kana shi ne ba za ka za ci ba yanzu kana gani haka za ka ci malami duka mutane ne suka damu da cewa suna bakin ciki a kama shi wasu suna nan suna tabin huta da ma ya dame mu wannan a aikace ne nan a nan sakatariyar posting aka yi man ba wani abu ba posting saboda ina damun sojin shekara goma karatu kullum da wannan mu je a gaba wannan a zaga zuwa labakan nan duk da suna zuwa ta musu halarta karatu da suka ji an yi man postin su kafin ma ni in ji labari su suka je suka ɗauko takardar postin din suka yi photocopy suka fara kai ta ofis gida tukun suka kai ma oganmu kwata-kwata suka ce to ga fa mutumin kanan an ɗaga shi ya ce to na zo ya ce ban kaji labarin amma postin na ce yanzu nake ji wurinka ya ce to ai ga takardar na an kawo mai photocopy an yi postin ya ce to Allah ta haka shi ya fi mana malam na ki tafiya suka yi tabi na suna cewa malam yaushe za a tafi ne ko dai an je abuja an gyaro ta yaushe za a tafi ne har yanzu baka tafi ba ina cewa zan tafi insha Allah na kusa tafiya aka yi kai to to duba fa ga wannan ba mutuwa ba ce kuma wata rana ka kumanta a markar tsincan ne rashin lafiya yamma ta yi da wata juma'a rashin lafiya ya tsanani kai na ce yau dai abin da yau kam an kai ni ne mai kin zuwa asibiti yau a kai ne da kaina ne na ce a kai na asibiti a kai na asibiti hawa malam kafin ka ce kwabo gari ya da labari ya kai a to shi ke da zan mutu yanzu aka yi rashin da ni zuwa asibiti to magariba na yi kuma sai aka ji na dawo na ce inna alhamdulillah ba mutu ba to auna wannan ka gani dan kaɗan kenan kafin ka ce ka ce abin nan ba haka dole ne in ka ji wani abu ka ka ɗauka cewa wai ana abun nan ba ne kai dai kai saboda Allah radda jarabawa ta zo ka roƙi Allah ka maimaita ka roƙi Allah Allah ya baka haƙuri ka cije ma wannan jarabawa kowace iri ce Allah ya taimake ka ka cije yadda za a yi ka cije mata ka san daga Allah ne to shine babban abu naka wannan malami da ya zo ya fasa wannan abu aka kama yiko ana jira da ya ga haka sai ya bar guda ɗaya bai fasa shi ba guda ɗaya ya ƙyale guda ɗaya aka taho aka je aka aka kwazai ko sai gaban sarki sarki ya ce mashi ka je ka yi wani aikin wa ya sa ka kai wane ne tukune ce shi dan hizba ne ya zo ne aikin Allah ya ce wa ya naɗa ka ya ce wanda ya naɗa ka tunar da aka naɗa ka ne ma aka naɗa ni ya ce a to shi bai san wannan abu naɗin ba ya ce to Allah ne ya ce inna Allah ya amuru bi wannan menene ma inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah ya gaya mana mun haka tun tun tun tun shekara dubu da na a gaya mana wannan ta so haka abun nan ne to ni abun da ya ban mamaki me yasa ka fasa 29 kawai daya yace akwai dalili shi ma wannan sirri ne yace lokacin da nake fasa sauran nan ba ni kallon kowa sai Allah don haka kowa ya zo kusa da ni bai da bambanci da shi da kiyashi a gabana a lokacin da nake fasa wadancan amma wannan lokacin da aka zo mutane suka dinga ihu sai na ji zuciyata na ba ni in ji daɗin alaman abin da mutane ke yi ina wani aiki shi yasa na bashi dan shi inda na fasa shi ba dan Allah na fasa shi ba kun gane makasudin magana sau da haka ko dai na yawo da yawa habbo na batar da ku daga inda nake so yanzu ya fito to sannan harunun rashid wata rana shi ma ya irin waɗannan bakin aka kai su gidan baki aka sauke su sai suka ce su in dare ya yi dole suna sa dan yi masu dan kiɗi da waka irin na laraba su dan su dan holi aka ce an gama aka nemo mawaƙiya wanda aka saba da ita ta zo tana yin waka bayan tana yin wakan nan kawai sai aka ji ba daɗi yau ba ta yin ta yadda aka saba aka ce ya aka yi ne yau kike wannan waka ba ta ce molanta ne ba baya wurinta ta ba da aro wanda take kiɗin da shi aka ce a ja an so shi yanzu nan fauran aka tafi aka an so shi ko wannan malami aka gamu da shi yana tsintar dabino ma inda dabino yake ya kakkabo ya tsinci kwallon ya tsinci masu tsankyau wanda zai iya ci su ne abincinsa aka gan shi yana tsinta ya ga wannan da gudu zai wuce ya san shi ya ce ina kake gudu irin haka zai wuce ce tsaya mana gudun me kake haka wannan sauri a fita da ya ce molo ne za a kai can gidan a can guest house ana ana ana holewa aka ce a sauko molo ya ce mu gani sai miƙa mai molo ya raɗa shi da ƙasa shi kuma ya ce ta sai lalle yau ka kira ruwa ya ce mu ya je kira shugaban gidan yari ya ce rike mana wannan kafin ya je ga wa sarki abin da yi ya rike shi aka je gidan sarki aka ce a tawo da shi lalle ko ya husa ta mu shi ne zai mana wannan aka zo da shi da kunshin da minas aka ce aje shi ne ce saboda minas aje abinci na ne aka ce a ka aje shi ai kai yau ɗayan biyu ne ko dai ka ci abincin gidan sarki ko ka ci abincin gidan prison na kake magana yace to a bar shi in ya shiga din ya gane wanda zai cin sarki aka matsa ya ce a bar shi da abin shi shigo da zai shigo sai ya ce ta amma fa kuma bai kamata irin su malam su zo su ga irin abin da muka shirya kuma na wannan holewar da ake ba a ba shi wani ɗaki can mijin mu same a wajen aka ware da shi ya zo ya tambaye shi ce malam me yasa kai mana abin da kai mana yace me ne ayyuhal amin me ne maku abin da kai mana me yasa kai mana yace me ne maku shi kuma bai so ya faɗi ya ce ka ya ce a rubuto ya ce sa wasu walo me ya mafi kai ba me ne maku ya ce to ayyuhal amin na sani ne ni na sani akan mimbarin nan da kake hawa kai kudu ba kakanka ya hau babanka ya hau kai ma kana hawa kuma duka in kun hau kuna cewa ne inna Allah ya in kun yi kudubar juma'a kun gama kafin ku sauka sai kun ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun kakanka ya faɗi kai ma ka faɗi babanka ya faɗi kai ma ka faɗi kuma yanzu mu barka ka saba ma wannan abin da ka faɗi sai fashe da kuka ita kuka bayan ya yi kuka ya yi kuka ya ce malam je ka amma kuwa ya tafi sai ya ɗauko kuɗi a cikin jika ya ce aje a bi shi a bashi aje a ga in ya fita yana ba mutane labarin cewa ga abin da suke da sarki dan yana neman shukura a ce shi ya shahara ya sa ya zama wani to a dawo da shi ba dan Allah ya ba amma in aka ji ya tafi ya ci gaba da harkar shi bai ce wani abu ba a bashi wannan jikar kuɗi nan saboda dan Allah ya yi wannan abu kenan ya nuna wannan abu da ya mana kawai Allah yake kallo ina fata kuna ganewa da aka da aka je ko aka gama yana ta harka shi bai ma kula da mutu ko ya ce an zo an tafi da shi bai ce ba mai bin shi ya bi shi ya bi shi ya bi shi aka gama zagaye zagayen da za a ji wata magana ba ya ɗauko jikan nan ya bashi ya ce wannan ta mince ce ya ce sarki ya ce a baka ya ce to a maida ma sarki a ce mashi ya ajiye ta ya maida ta inda ya ɗauko ta kafin ranar da za mu haɗu gaban Allah ya mana tambayoyi kada ya ɗaukar masa dora masa nauyi ya ɗan fito menene abin ke nuna mana yi saboda Allah kada ya zama mutum ya zama faɗa ne tsakaninka da mutum shi yasa kai ba daidai bane kawai a gaya mutum gaskiya in ya ɗauka fa biha wa ni'ma in bai ɗauka ba ma'aziratun ila rabbina mutum ya san ya ba da uzuri ko can ba za a ce ba zai ce ba a gaya in ma ya ce ba a gaya masa ba akwai masu shaidu cewa an gaya masa ya fito an gane saboda haka wannan shine amma al-bishara al-akhirah amma bisharar da za a yi masa fil akhirah fa awwaluha kun san wancan mun jero guda nawa wadda za a samu duniya guda bakwai ko to yanzu ga wadda za a samu in an je lahira wadda zai tafi tun daga lokacin da zai mutu a zai fara samun ta daga sadda mala'iku za su zo daukar ransa shine fil akhirati fa awwaluha al bisharatu inda qabdi arwahi za a yi masu bishara tun lokacin inda za a karban masu rayuka sadda mutum zai bar duniya tun a lokacin za a yi masa bishara kama qala Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun lalle waɗanda suka ce Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijinsu suna bautar Allah shi kadai ba sa da Allah da kowa ba sa shirka ba sa shirka don neman matsayi mafi yawanci yanzu a wannan zamanin da dama mutane ban ce duka ba illa man rahimahumullah amma mutum in yana neman wani matsayi to sai ya yi abin da zai kwakwalwa ma ba ta dauka saboda samun wannan matsayi sai ya haɗa Allah da wani ko jiya nan sai aka bani labari bayan mun tashi karatu wani bawa Allah ya shigo ke cewa ya san wani wanda da ya tashi neman wani mukami aka kai shi wani wuri tun karfe namanta ko karfe tara ne na dare suka fa karfe da karfe uku na dare suka yi saurin cikin kungurmin daji kuwa aka ja ka ce ga abin da ake so zai ba da kuɗi miliyan kaza sannan bayan haka nan kuma zai ba da sacrifice ya ce nawa aka ce bari a duba cikin kwariya a gani wanda ya fito cikin kwariyar shi ake so ya ba da sacrifice ya duba ya ga maman shi da ɗan shi ne suka fito cikin kwariya aka ce su za a bada kuma sannan bayan haka nan zai tube a mai wanka tsirara yana tafiya da baya-baya ya kalla ya ce shi kan ba gaskiya ba zai iya ba aka ce to ko tun da ka zo dole sai an yi ɗayan biyu ko dai a yi wannan ko kuma mu yanke ma kuɗin da za ka biya ya ce ya yadda a yanke mai kuɗin ya biya ya yanke ya dawo da ya dawo sai da ya gamu da wasu a ƙarfe uku na daren nan sai da ya gamu da wasu su sannan za su ƙarfe uku na dare to kuma nan na gaya maku a ofis ba wai wannan ba a ofis ina zaune ne ake so a man tambaya menene matsayi na ce wannan matsayin ya fi karfi na wani ba sani ba aka ce ga mutum ya je wajen boka saboda yana neman wani matsayi aka ce amma mahaɗin wannan abin da zai sa samu matsayin nan sai ya lalata da koshi da taifai ya ce a bashi kwana uku aka bashi kwana uku ya dawo ya gaba aiki bokan nan ya tambaye shi ya ce yaya kai ya ce zuwa ya da katti kawai dama ba yana zuwa yana gaishe ta ba wasu suka je da katti kawai shi ya sa abu ya rufe fuskar shi ya sa aka danne mai ita ya samu abin da ya samu sai bokan nan ya ƙara cewa to shi kenan sai nan da kwana uku ka dawo amma ka yi ƙoƙari gaskiya ka shi ya tambaya ni ya aka yi kai ya ce mashi ga yadda yi ya ce gaskiya kai ma lalle kai ma kana da ƙoƙari malam boka da aka bada kwana uku shi ma sai tsere kafin a dawo ya ce wannan mutumin iskancin shi ya fi ya ce ya fi bokan ya ce wannan iskancin shi in ma ya wuce mu ya fiya musu ya ce to wallahi wannan in bai samu matsayin nan ba in ya dawo zai iya sa a gasa ni a yi balambu da ni ya ci balambu to da aka wani shi ma ya tsere ya canza wuri ya canza wuri sau da haka saboda mukamin saboda zamun wani matsayi kuma na taba gaya baku nan watakila kai kana nan tunda wurin zuwan ka ne masallacin SLC ka tuna da malam wanda ya wata rana ya wa'azi malam muntaka ya yi wa'azi ya ce wani ya je wurin boka cewa ya kudin shi sun ki zama ka tuna ko ya ce aka ce uwarsa ce mai farar kafa yana malam yana mamakin wannan magana ina masallacin yake faɗin magana da ce wallahi abin nan shi da bai yadda ba aka ce uwar shi ce mai farar kafa idan yana so kuɗin shi su tsaya to sai dai in an yi maganin ko sai dai wannan ba ta rayu ya ce to ya za a yi bokan ya ce eh to in kana so sai dai a wullata a aika da ita lahira a sa shi da nuna jini su murɗe mata wuya kawai ta mutu a huta ya ce to gaskiya inda ita ce za ta zama mai stumbling block ita ta yi rayuwarta ta gama shi kuma yanzu ta zama mai matsala shi saboda ita shi ya zama ba zai ji daɗi ba zai samu kuɗi ba a wullata ɗin kawai sai samu kuɗi to wannan fa ka gani to saboda haka mutanen mu in dai game da kuɗi ne ko game da magana to yanzu ka auna mana mutanen mu nawa ne zaka ga mutum fa ne yake shiga masallaci ya yi je ya sallah kuma sannan in faɗewa matsayi ya shiga coci duk abin da 'yan cocin suke yi to me ya zama nan suna ganin musulunci shi ana yin almaniya a ce a aje shi wani ba a dingina musulunci ba kaman hulan sojoji ba ne in za su je ba su kwance bel su kwance su cire hulansu su sagale in sun fito su ɗauka su maida a ce kuma suna nan musulunci duk sanda ka ce ka kwance shi ka aje ya tafi kenan sai kuma in an dawo bai yiwa musulunci a haɗa biyu mutum ya shiga cikin masallaci sannan ya shiga coci ya je coci abinda duk suke yi a coci sannan ya yi a wurin kuma ya fito ya ce yana musulmi huwa murtaddun mutum a ku duba cikin muktasar mutum ko shiga ya yi irin ta kafirai bai ce komi ba ya ɗauki wannan janjamin ko cross da suke ratayawa ya ɗauka ya rataya ko ya ɗaura wannan ɗamarar tasu ko ya yi magana ko bai magana ba ya yi ridda ba ni na faɗa ba ku karanta yana nan cikin muktasar khalil kuma alhamdulillah muktasar khalil yanzu ya zama ruwan dare kowa ma ya yi shi saboda haka a duba yana nan a cikin muktasar khalil babin ridda duk mutumin da ya yi shiga irin ta kafirai ya kafirta ya yi ridda ya ɗaura janjamin nan ko ya ɗauki wannan kuros ɗin ya rataya a wuya Allah ba a yi mai wasa ba ka yi sai ka gama ka ce wasa kake ba da gaske kake ba in an magana mutum ya ce wai innamal a'malu bin niyyati al'amal wani lokaci ba niyya ake kallo ba zahirin aiki ake kallo in zahiri ya zo ba ruwanmu da niyya haka umar ɗan khattab ya ce ya ce duk wanda ya nuna mana wawancin shi ya nuna mana shi abun nan ne mu kuma za mu zartar mai da littafin Allah me ke cikin zuciyar shi me ke cikin zuciyar shi an je lahira a yi hukunci amma in mutum ya fito fili ya nuna mana ya bar musuluncin nan za mu tsira mai da littafin Allah ya dan fito saboda haka wajen mugami mutane na yin wannan sai mutum ya je ya shirka sai mutum ya je kaza duk abin da aka ce mai zai yi zai iya sannan ya rika cewa ai dama wannan matsayin bai samuwa sai da haka sai da abin nan su na taba jin wani malami fa yana magana yake cewa mai kamo barayin nan wata rana da ya bada wani labari ya ce a daji ya ga wani ya zo ya zo da gawa ya kwanta da gawan sannan ya yi birgima ya zama dodo ya cinye gawan sannan ya ƙara birgima da shi ma sai da ya ji tsoro ya ce to wannan ya fi ƙarfin mu to da haka abubuwa za ka gani a je a rufe dabbobi da rai a rufe wane ne da rai ko in su mutanen nema a kashe wanda aka ga dama a kashe a ce shine matsala a duka saboda neman abun nan ba waɗannan matsaloli wanda suke da takawa ba yadda za a yi su ce Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma su yi sabanin abin da kenan su ne innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sannan suka tsayu istiqaman nan aqidatan wasanna wa ibadatan wa akhlaqan sannan kuma wa menene wa adaban wa hakaman dole ne wa hukman dole ne wajen aqida lafiya lau wajen ibada lafiya lau wajen akhlaqu lafiya lau wajen adabu lafiya lau wajen ahkam lafiya lau ba ɗaya za a ɗauka ba ba ɗaya dukkan waɗannan guda biyar labudda minha su ne abubuwan da muka sha magana a kai waɗanda a kansu za a tambayi mutum a cikin kabari su ne credentials na mutum su ne abin da ake so a ga mark ɗin mutum a wajen ɓangaren aƙida in ba aƙida gaba ɗaya kamar mutum ne ba kai ba sauran abin da ma za a kalla sannan a zo wajen ibada a wajen ibada ne za a yi maganar sauran salloli da sauran abubuwa sannan a zo wajen halayensa ɗabi'u sannan a zo wajen al'adab sannan ahkam biyar su ne mai istiqama zai rike shi ne istiqama da aka ce illallari na amanu wa amilu salihati to amalin salih imani da amalin salih zai fito ne bayan nan al istiqama shi yasa wani da yazo ce a nuna mai yace a nuna mai hanyar aljanna aka ce kul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka imani da Allah sannan ka istiqama istiqaman nan sai ta hada abu biyar aqida ibada halayen mutu al sannan adabu sannan ahkam abu biyar ina fata an fito ya fito saboda haka tatanazzalu alaihim alaihim almalaika waɗannan malaiku na sauka zuwa gare shi suna sauka ala Allah wannan Allah ta khafu wa la tahzanu malaikun na ce musu kada ku ji tsoro nan inda za a ba matsala wala tahzanu sannan kada ku yi bakin cikin kuma inda za ku bari ba wani abu da za ku bari a nan sai ku face kun je ta sai kun samu linkin ba linkin sa dan haka ku bakin cikin abin da kuka baro baya na sha gaya mana nan mun karanta idan ka ga mutum ya mutu har yayi marmarin ya dawo duniya bai sa'a ba ko kuma ya yi sa'an ne yana son ina ma da za a dawo da shi don ya ƙara da yawa shi ne kaɗai amma wanda ya yi sa'a ya ce kuma kwaɗayin duniya yake yi don ya dawo ciki ya zauna ai wasu tun kafin su mutu suke gaya mana cewa ba hukunci kakka ga muna kuka da za mu mutu ba wani abu muke so na duniyan nan naku ba asarar da muka yi ta rasa wasu abu wani ya ce shi ya rasa kiyamun laili da yake yi ya rasa azumi da yake lokacin rana ya rasa zama irin wannan da muke ya zauna a wata halka da za a rika cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ba abin da yake wannan a doron duniya to da haka shi ya rasa shi yake shi yasa yake kuka da yanzu an rasa shi kenan ya fito mun karanta da ku cikin kalimat ala tarashil maut ko kuma ma za ba'da al maut to da haka duka to da haka su waɗannan za ce wala tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun muna yi maku bishara da aljannan nan da aka yi maku alkawari kuna cikin masu samunta wal bisharatu fil qabri sannan kuma a kabari ma kun ga an yi wancan ɗaya lokacin mutuwa ko yanzu ɗaya kenan wannan shine fa awwaluha da aka yi magana nan ta biyu ita ce wal bisharatu fil qabri sannan bi ridallahi wan na'imil muqim a cikin kabari kuma in sun shiga kabarin nan ma nan take za a yi masu bishara cewa ku kan fa Allah ya yarda da ku bi ridallahi a nawa kenan biyu wannan imin muqim sannan kuma ga ni'ima da za ku samu wadda kun shiga ciki kenan har abada ba za ta kare ba kaga wannan wa fil akhirati tamamul bushra sannan an je lahira kuma an fita daga kabari kenan sai a ƙara cika bisharar nan ne za a ganta a aikace bi dukhuli jannatin na'im saboda za su shiga aljanna ta gidan nema daga nan Allah ka samu ciki sannan ga ƙarin babban daɗi wan najatu min al azabil alim wannan wuta azabar nan da ake jin tsoronta wanda duk mai hankali yana jin tsoron abin da zai sa a ce shiga wuta to za su je su a ce maku ku ba ku ba ku cikin yan wuta sunan ku bai cikin yan wuta sunan ku kawai yana cikin gidan yan aljanna wannan bishara tana daga cikin bisharorin da suka kowace bishara daɗi saboda mutane za su yi albishir za su yi murna ya fito al-ishrun hibzul ajri za a tsare masu sakamakon ladar su ba ta lalacewa masu takawa duk aikin da suka yi to za a tsare masu shi ya zama ba sa lalata ayyukansu wato yana daga cikin rashin dacewa mutum ya yi aikin alkhairi sannan Allah bai tsare shi ba kuma ya zo ya bata wannan aikin babban musiba ce fa innahu man yattaqi ai ai fi ila ma harrama Allah wanda bi ya ji tsoron aikata abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wa yasbir ala ta'ati sannan yayi haƙuri akan bin Allah tabaraka wa ta'ala ya cije akan nan kun ga dama mun yi magana hakuri sai ya hada abubuwa guda uku na farko shine mutum yayi hakuri akan bin Allah tabaraka wa ta'ala yayi hakuri akan barin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta sannan bayan haka nan yayi hakuri akan aqdawa shine nan wa yasbir ala ta'ati mutum sai ya samu ya daje sai Allah ya bashi dama ya cije akan da'a baya gajiya yanzu misali kaga yanzu mutane da dama yanzu ko an dawo an ce an buɗe masallaci kafin fa masallaci ya koma daidai Allah kada ya san wannan lokacin saboda ba nan aka fara ba na gani wani na kudu ba ina jin daga Morocco ne yana magana yana kuka ce to yanzu masifar da ta biyo baya bayan corona ya ce yanzu an koma masallacin da da sai a cika shi yanzu an buɗe masallaci sahu biyu sahu uku ake a masallaci shi ma sai tsofaffi amma matasa an riga an ɗebe su kuma dama ita ce manufar yahudu dama ba wata manufa ba ce a wannan abin a ce a rufe masallatai a daina sallah saboda wahami abin da ba ganin shi ake ba saboda tunanin zai faru a hana yaƙi shi ya fi ko'ina tsanani gashi ana mutuwa a gaban kowa ana mutuwa amma ƙur'ani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana ciki ana yaƙin nan an ce kada a yi sallah an ce kada a yi jam'i cewa aka yi annabi ya tsaya da wasu jama'an su zo in ma ana yaƙin ana tsanani wasu su tsaya ana sallan da su su raka'a ɗaya raka'a biyu ce wannan su raka'a ɗaya su ruku'u su sujada in sun tsaya su taso ga sai sifar sifofin yaƙi wajen guda biyar ko shida ka kawo yadda ake sifar tsoro sallar tsoro a wajen yaƙi ba ce kada ya sallah ba ba ce kada ya jam'i ba amma yanzu saboda abin da ba gani ba ana ganin zai faru an zo an rufe masallatai ba a ma san ran da za a buɗe su ba a nan garin sannan kuma mutane sun yi shiru suna ganin suna ganin abin nan sai ran da aka ga dama aka ce a bude saboda mulki to kuma qur'ani yayi magana cewa wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmu babu wanda ya fi zalunci kaman wanda ya hana masallacin Allah a shiga ciki a ambaci Allah a ciki ba wanda ya kai shi zalunci a duniya to wata afi kharabiha in an matsa ce zai rushe ta to in ya rushe na to shikenan Allah ba mu mafita babu zaluncin da ya kai wannan babu yadda za a yi abu ya zama dindindin mun yadda doka tana iya ta ce abu amma a yi dokar da ba ta da ba ba ta da iyaka ba san sai sai yaushe ba wannan wannan ni ban taba ganin haka ba kuma a ce tsarin mulki ake bi wai demokradiyya wace irin demokradiyya in demokradiyya ce ai bari ma ake mutane su faɗi ra'ayinsu mai kuka gani za mu yi kaza ni kuke so kuma in mun yi kazan yanzu mun yi yana maku daɗi ko bai maku daɗi in bai mara daɗi a bari inda zan saboda zaɓo mutum a kai ko daga saboda mutum ya faɗo in dai demokradiyya ne da gaske sun wa demokuraɗiyya muke ba a tafkid muke wannan shine mun ta hanka ma kayya ba wani demokuraɗiyya ni dai ya fahimta tare ita ni ma na yi boko an karanta mana yadda demokuraɗiyya take a boko mun gani in haka ne ba abun nan bane an ce kai kai magana in ka gaba daidai ba freedom of speech freedom of kaza freedom sai da kai yadda za ta tabbata ma sai an ba da freedom of freedom na kaza freedom na kaza kai dai kaka ci mutuncin kowa kowa ya faɗi ra'ayinsa ka a ci mutunci kamar hira ku ko hira ku ka ci kowa ya zo sharaɗi ka ci mutunci amma ba sai baɗi hujjoji masu gamsarwa amma kada ka ci mutuncin kowa kada ka ci mutuncin mutum balle ma shugaba ka ci mutuncin kowa amma dai gaskiya guda ɗaya ce in an bi ta an huta in ba bi ta ba kuma a yi ta shan wahala a yi ta dawar dawar wuri ɗaya ba a yin haka ne ba a yin haka ana shugabantar mutane ne don su ma su ji daɗin shugabancin nan su ce nan ko ba yadda za a yi mutum ya ma al'umma ɗari bisa ɗari bai babu shi Allah shi kadai ne zai iya yi ma mutane yadda amma dai mutum ya kwatanta ya yi in wani wurin an zame sai a bada uzuri saboda can wani kuma an ji daɗi Allah ta'ala alam don haka waɗannan su ne don haka waɗannan kai a yi haƙuri akan wannan ba'a akan biyayya zuwa ga Allah da daɗi ko ba daɗi yanzu mutane sun saba sun sangarce ko doki ne aka ɗaure shi aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a hawan shi ran da aka zo hawan shi za a gatsiya balle auren jaki wanda ya zauna kawai ya san aura a ce ya gagara an daina hawan shi kwata kwata ka gani ran da aka zo aka ce za a hau shi ga yadda za a yi tsiya in ma aka hau shi aka ce za a rafi in ta ɗaurorin nan ba za a sha ruwa gidan ba kai ma ya jima tunda in aka haushi yana iya surnanawa da gudu da kai cikin sarkakiya ya jijjima tukun yadda ba za ka rafin ba in ko ka kwala mai duka ya ji zafi aka ɗebo ruwan in ba ya sa abin aka dawo kuma yana zuwa ka sauka kafin a juye ya gogi itace ya kusa tuluna na bai ma tafiya ko to ka ji ko in ya sake ke cizo ya kama mutum kwamri ko sai ya karya to kun ji ko auren kenan to sai aka gani to balle yanzu mutum ya zangarce ya daina sallah wajen wata nawa ba ya sallah matasa ba sa sallah wajen wata nawa yahudu sun ciri sun sama wanda suke so dama don haka kawai shi ke nuna matasa su koma ba su sallah ai ta fama da su ba su sallah ba za su yi ba wani ma ya ce ya ma manta ma shi da ana sallah wallahi wani haka yake ya ce su sun ma manta fa da ana sallah yanzu
inda ake buɗe masallatan sai da irin waɗannan matasan
A'a, to za a dawo da zarta sallah wannan masu kilimi za su za a dawo? Dama ba za so, dama matasa koya masu ake da ja wani jan shi ake wani baka tuna ta yana kai yaran masallaci ba wata rana in suka ga ya shiga masallacin su su ta zagaye masallacin su ki shiga ma masallacin su sallah sai ya fito sai su biyo shi kawai a tafi gida ba su sallah ba wasu in an tara su sai su zubar da ruwa a kofar ɗakin da butocin su zubar sun yi alwala kenan sai su koma su karkare ba su fitowa to kuma yanzu sun samu garanti ma har da certificate cewa a zauna kawai kai zaman kama a gida to saboda haka babu rana idan Allah zai ba mu mafita Allah ya cire wannan cuta da za ta sa a buɗe mana mafita cire ta gaba ɗaya ta tafi mu da dalilin ta a samu mun koma masallaci mu rika ambaton Allah tabaraka wa ta'ala tun da ita ce aka sai sanadi wanil muharramat sannan kuma da abubuwan haram mutum ya kaurace masu wala aqdarin lahil mu'lima da abubuwa na kaddara masu zafi wanda za su samu mutum mutum ya cije la yudhi'u ajrahu wannan Allah ba zai wulakanta ladarsa ba in ya cije a wannan qala Allahu azza wa jalla innahu yadda abun yake tabbas hakika man yattaqi man yattaqi duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa yasbir sannan ya yi haƙuri ya cije akan wannan tunda sabarun nan shi ake matin ya haɗa boko ko fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala baya tozartar da ladan masu kyautatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin masu kyautatawa dan sarkin sunayensa to na tafi bi hala mu tsaya nan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحرم أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين